أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة جماعة المسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddara wasa ya ba mu ikon sabke wannan farali na asuba a cikin jam'i da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana a yau muna safiyar lahadi biyu ga watan rajab ko hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina tana 1445 wanda ya daidai da sha hudu ne ko sha hudu ga watan daya na shekara 2024 miladiya kamar yadda muka saba karatun wannan littafi ta hazibu tashila aƙida to muna cikin matanin tashila aƙida in wancan sati mun tsaya a mabahasi na biyu mazahirul wala'i wal wajib wal wala'ul muharram alamomi da suke nuna cewa alwala ta wajibi da kuma ta haram to yau zamu tashi al mabhas thalith mabahasi na uku ma ya juzu au ya jibu ta'ammulu bihi ma al-kuffar mimma la yadkhulu fil wala'i fil wala'i muharram wannan fasali zai mana bayani akan ma ya juzu abin da ya halatta au ya jibu ko kuma ya wajibi at-ta'ammulu bihi ma al-kuffar wanda ya halatta mutum zai iya mu'amala tare da kafirai mimma la yadkhulu fil wala'i muharram waɗanda abubuwan ba su shiga ba ta ɓangaren alwala na haram faj bentkat bentkat 24 insha Allah kenan waɗannan abubuwa idan mutum ya yi su to ba su shiga ɓangaren wala'i ba na haram mana mutum bai saba wa Allah da manzo ba bai saba shari'a ba amma waɗancan abubuwa da aka zano baya wannan kada idan mutum ya yi to ya sani sai dai shirya ba mahallicin shi amsa amma ya sani ƙa'ida ga yadda ta shari'a malace ya jibu alal muslim na farko wajibi ne ga kowane musulmi himayatu ahli zimma wal musta'aminin wajibi ne akan kowane musulmi ya kiyaye dukkan wani kafiri na alkawali mana akwai ahalin zimma kafiran alkawali da suka yarda za su zamna a cikin kasar musulmai za su yi mu'amala da musulmai amma za su biya dukkan haƙƙi da dokoki da bin ƙa'idodi da dokoki na shari'a musulunci ma'ana ba za su yi abin da yake ya saba wa addinin Allah ba kuma za su zamana tare da musulmai kuma haƙƙi da ake biya na jizya za su biya kuma amma a bar su addininsu na kiristancinsu ko na yahudancinsu ko kuma na waɗanda dai bai saɓawa ƙa'ida ta shari'a ba to saboda haka suna ga cima kafiran ahalin zimma to saboda haka ba haramun ba ne ba wannan mutum za a iya mu'amala wannan ya tabbata zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da waɗannan ahalin zimma wal musta'aminin haka kuma da wanda ake zaman lafiya da su kafiran da ba sa tsokalar musulmi ba sa walakanta su a'a sun nemi a zamna lafiya saboda haka sun yarda za su bi wani ka'idodi da zam da sharuɗa na musulunci to wannan ba haram ba ne musulmi su yi mu'amala ta wannan ɓangare duka kafirai aka ce kafo kafirai kafirai duka duka dukkansu ga baki ɗaya ne wal'adalu inda hukum fihim haka kuma wajibi ne musulmi ya yi adalci a wajen hukunci a wajen tattare da su au bainahum ko tsakaninsu wa baina gairihim da waɗansunsu ma'ana kada a ce ai dan kafire ne a yi wani abu na cutarwa a gare su ko kuma a'a sun kawo shari'a a karkatar da shari'ar a ƙi ba su gaske ma alhali suke da gaskiya to wannan musulmi in yi haka ko shugaba ne ya yi zalunci ya saba wa Allah da manzo kun ga adalci na musulunci babu wani bambancin inda su suke da gaskiya ko da musulmi ne suka yi mu'amala da shi ya zalunce su ya cuce su suka kai ƙara wajen kuma alƙali musulmi ko kuma mu ce juji musulmi to wajibi ne a yi adalci tsakaninsu in su suke da gaskiya ba su gaskiya in su suke da rashin gaskiya a nuna musu rashin gaskiyarsu in musulmi ya zalimce su kuma a mejo musu haƙƙinsu wannan shine ɗaukaka ta musulunci ba a ce a idan kafiri ne a danne a yi murɗa-murɗa a murƙushe kamar su yadda suke yi to musulunci mu bai yarda ba haka wa ihsani jiwarihim haka nan kuma ya halatta wajibi ne a kyautata makwabtaka da su don makwabcinka kafiri ne yana ƙasar ku ta musulmi a cutar da shi a yi mishi abin da bai dace ba in ya yi magana ce to ta yi ƙasar ku ta yi garin ku a'a wannan su arnacin suke yi an gama ce to na ƙasar na ba ta ku ce ba to musulmi bai yin haka saboda haka in za a yi makwabtaka da shi a yi makwabtaka kyawun makwabtaka kaga duk waɗannan yana da cin abubuwa da ke wajibi ne shari'a musulunci ta ɗora wa raddu salamu alayhim hakanan kuma wajibi ne a mayar musu da sallama sun maka sallama mayar musu da sallama sai dai kawai sallama ce take sha bamban assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam maimakon wa alaikum salam wa alaikum salam kama yajibu alaihi da'awatu jami'il kuffar ila al-islam haka kuma wajibi ne ga musulmai su yi kira su yi da'awa wa'azi ga waɗanda dukkan kafiri kowane irin kafiri ta wani nau'i kirista ne ba yahude ne buda ne arne ne wanda ma bai da afegan ma wanda har ma wanda bai da addini to wajibi ne akan musulmi in an ce wannan wajibi akan musulmi akan kowane musulmi ba wai a nan matsalar sai a ce a wannan aikin su malam ne su ustaz ne a aiki ne na kan kowa Allah ne dora matsayinka da musulmi ka kira wanda ba musulmi ba zuwa ga addinin Allah kiran kuma kowa zai yi ta iya ta bangaren sa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana da hikima wani Allah ya ce manzon Allah ce da an ce qala Allah qala rasul ta wannan bangaren sai fahimta wani kuma duk ga gama kalan lahu kalan rasulun ba zai fahimce ka sama kai ma da ka fara ma ya sauka wani harkar kuce ta addini amma mi wajen aikin ku daya kyautata mishi mu'amala sai ga ya sanya shi ya fahimta a ko kana yana yana kasa da kai a matsayin shi ka na shugaba musulmi kuma arni a karkashin ka sai ga duk abin da ake ma waɗancan musulmai ba a bambanta ba duk wani haƙƙi na shi da ya dace duk inda ya dace abin da ya dace a yi masa za a yi masa ba zalimtarsa ba maki wannan sai ga ya sanya ya bi wani kuma ba mamaki basira da Allah subhanahu wataala ya baka da hikima ta buga misali ko ta ƙirƙire-ƙirƙire ko ta wani abubuwa wanda shi zai iya fahimta to ta kowane ɓangaren ma in kai bi masa sai ga Allah subhanahu wata'ala ya sanya ya fahimta kenan kowane ɓangaren da za a iya musu kenan da a wannan ba wai gode ba kuma an ce da'awa bangaren kawai sai an zo an kafa lasifika an wa'azi da sauransu wani duk wa'azin nan kana kafa ma lasifika sai yi gaba eh amma wani ta harkar kawai kere-kere ko ta harkar kimiyya to ka harkar wani abubuwa ta mu'amala yau da gobe ko ta harkar kasuwanci sai ga Allah subhanahu wataala ta sananiyar nan sai ka shirya shi ya fahimce ka ce kai hakika musulman nan mu'amalar su tana da kyau hakika zamantakewa yana cikinku yana makwabtaka da ku ya ga yadda kuke kulawa da gidajenku kuma haka kuke kulawa da haƙƙin makwabci bayanan ma amma ana kula mushi da gidansa kamar yadda musulmi ma bayanan kuna kulawa da naku to haka ana kulawa da iyalansa baya da shi ma na abincin a ɗoka a bashi baya da shi a taimaka masa da sauransu yadda kuke kula da matanku haka kuma su ma kuna tsare musu nasu haƙƙin to wani bangare da'awa ta kowane bangare yadda zaka yi ka jayo wanda ba musulmi ba wajibi na musulunci ya umarni wa alaikum salam wajibi na kai masa biyayya da ladabi matukar ita kuma bata wadda bata saba wa shari'a ba alal misali a kana ya karkashin ka sai ce to yanzu kuma a matsayin shi na mai gidanka dole sai ka ma gumkin su sujada ko ka yi wani abu wanda ya saɓa nan ko sai ka je wajen ɓangaren ibadarsu ko wani yanayinsu ce a'a nan kuma sai ka buga turmi ko da za a maka firjin musa a nuna maka za a salame ka akan aiki wannan akan duk abin da ya shafi dokar Allah to wannan ba gudu ba ja da baya sai dai a kore ka akai a wannan kuma in a matsayin ka wannan kuma baka ba wannan a'a to wannan kuma wajibi ne kai mishi da'an nan da biyayya ina fata fahimta yawwa abin da ya sha bangaren ai tunda kaga yanzu duk wancan satin ai mun yi darasi akan abin da ya sha bangaren a gida wannan kwata kwata idan mutum yayi wannan shi ya bar musuluncin ne ba wani shawara da ke neman ka yanzu kuma sake faɗa mana bangaren mu'amalolin da ya dace mu musu a matsayin ka na mai gidansa kana karkashin ka injiniya ne makanike ne a wani abu ne da sauransu yi kaza a yi kaza a ba da shawara har ma kuma in aka zo wajen tsari ma ba mamaki shi ya kawo nashi tsarin kai kuma kana da wata fikira ma wadda ta fi tashi ko experience duk wannan za ka ibada dan abu aikin ku ya tafi daidai a ci gaba da sauransu wannan ba haram ba ne kin mishi biyayya a nan kai ka saba ma shari'a ma saboda me zai kai sanadiyar kai kuma a sallame ka wajen aiki ka kai asara ka shiga wani hali sa'annan kuma in kai haka to ya nuna kuma zai nuna ashe duk musulmi ma ba su da da'a tunda wannan ka'ida ce ta wajen aiki almuslimina ala shuruɗihim wannan aiki da muka ce za ka yi ka'ida kai sun yi akan kaza da ka'ida wajibi ne kai kawai abin da yake ya saba wa Allah a nan ne shine bai ka zo a retar ko ka ci zalunci ko ka ki cika aiki ko ka yi amaja ko ka yi ojoro duk wannan haramun ne in kai ma ma an addinin Allah ka ci ma mutunci to wajibi ne ka musu biyayya ta wani bangaren ko da arne ne mai gidanka wa ya harimu alal muslim an ya atadi ala kafirun gairu harbi haka kuma haramun ne ga musulmi ya yi ta'addanci akan kafiri gairu harbayin kafirin da ba a yaƙi tsakaninku ana zan yaƙin da ake zaman lafiya da su kawai haka ne ka ce ai ga arne nan ga yi ta'addanci ka sare shi ko ka bige shi ko ka buge mishi wani naji ko ka yi ta'addanci ga wata dukiyarsa don kawai kana kasanmu yana kasar ku a musulmi ku mishi haka to saboda haka in duk inda shugaba ya ji musulmi an yi hakan ko da shi bai kai kara ba ma yana tsoro tsoro kai je ta tunda kasar to sai a kira waɗanda suka yi a hukunta su a gaban shi wannan ba kaskantar da musulunci bane ba a'a ɗaukaka musulunci ne saboda me da zaka sa zaka mushi ta'addanci babu ina fata fahimta sai ga kafiran da ake tsakani yanzu ake fada tsakaninsu da musulmi wannan akwai yaƙi a tsakaninku ta wannan daban au ya zulmuhu ko kuma musulmi ya zalunci kafiri kawai haka nan wanda yana kafin ka ce annan banza ka zalunce shi a haramun ne kuma wajibi ne ga shugaba musulmi ya dau mataki akan wanda ya wannan zaluncin don yana ƙarne ko yana kafiri ba a ce maka ba ka zalunce shi au ya gushihu ko ya gishihu ko kuma mutum ya mushi algush wajen sai da sayarwa ko wajen mu'amala ko wajen aiki ga ka'idar kai kai kafinta ne za a yi maka yana son kaza ya ka baka dukkan normu da komi a nawa zaka yi a kaza zaka yi kaza da kuma ayyuka ko abubuwa masu kyau za a sa ka ɗauko marasa kyau ka sa to saboda haka daga bayan gano to wajibi ne ya kawo kai ƙaranka kuma a hudda mishi haƙƙinsa in ma bai kai ƙara ba kuma kai wani algushin kakka ce ka ci banza ba banza ka ci ba ko gobe sai Allah hudda masa dai yana kafir saboda haka kenan ku diba wani adalci na musulunci كما يحرم إجبار اليهودي أو نصراني أو مجوسي أو على الدخول في الإسلام haka kuma haramun ne musulmi ya tilasta ma waɗanda ba musulmai ba kana shugaba a ƙarƙashinka duk kafirai akwai ba yahudi ko ba nasare ko ba majuse ko ɗan buda ka tilasta musu dole sai sun yi addinin musulunci sai sun shiga addinin musulunci in kai haka a musulunci ka yi haram a ka bar su la'ikira hafi din ka ta bayyana rushidu min algai riya adalci ko a ƙasar ku suke suna aiki ba wa in ka tilasta musu a matsayinka na shugaba ko dokokin ku ce he dole sun yi addinin musulunci haramun ne a'a ku kyautata mu'amalar ku ku bar su yau da gobe kyakkyawan mu'amalan nan shi da kansu zata sanya wata rana suka shi ya ce in yana sha'awar in Allah ya sanya da kadar da rabansa sai ya musulunta yauwa kaka ce yauwa kaka ce ala misali karkashin ka ma'aikata ne suna aikin su saboda ba musulmai ba kace to barin kore su a ba sa kore su ba matukar inda wani dalili amma kawai haka nan saboda wannan kafircin ba za kore su ba suna aikin su daidai suna cika yadda suke daidai to saboda haka ba za kore su ba in kai haka ma kenan ka ƙara nuna muna nama musulunci ana zuwa shi yana zuwa ai shi ne kuma a musulunci yana danne mu kenan kullum mu yi kyakkyawan mu'amala ita za ta sanya abu ya kyau alal misali muƙaddara in ɓangare wuri ne sun mamaye guri amma sun iya aikin kuma suna cika aikin ka cire su ka ɗoko musulmi ka kawo wanda kuma bai iya aikin ba ko kuma bai gaskiyarsu ba to saboda haka ba kai daidai ba a amma ga musulmai sun iya kuma ƙasan musulmai ne kuma arna ne an kawo a gurin kuna fahimta to saboda haka shi kuma ta hanyar salo mataki kyakkyawa ko ka'ida ne mutum ala misali kwantara ce ake yi to in mutum ya cika shekara kaza za a sake wata kwantara'i to in ya zo renugule kuma sai a ce a to yanzu kuma ba bukata aiki ma'aikata sun yi isa kaga a ka'ida ce ya san shi da kanshi ya sani ba wani abu ba ko kuma a karkashe in ana bukata kuma an ce ana bukata an nemo ka can kuma bukata ta bukata sai aka kawo aka yi fasile ko ya zo da musulmi da ko sai a ɗauki musulmi kaga a hikimanci an yi in kasuwanci ne saboda haka suka zo sun mamaye guri to ba a nuna musu zahiri a kuma sai ku ta kokarin in kyautatawa ne suke to kuma ku kirkiro yaran yan kasuwan da za su dinga suna kyautatawa mai kyau yau da gobe ko kuma masu saya a matsayin ga na musulmi ga arne ga musulmi to saboda haka in ka tashi sai ka je wajen musulmi a nan ka je ga arne ga musulmi musulmi yana sai da iri ɗaya kayan farashin iri ɗaya ka je ka saya wajen arne ka bar na musulmin to ka ka karfafa can kafirci to nan kuma ka yi laifi ina ba ta fahimta mana a aikace irin ta mu'amala ta normal yau da kullum za a yi dinga resilience kaɗan kaɗan kaɗan da sauransu amma su fito a fito ƙarar haka ana zaman lafiya da su to wannan ya saba amma da sharadi ai kun ga mun karanta can baya in waɗanda babu za mu zaman lafiya ne da su to wannan su kirikiri ne sai nan wata mu'amala ce kenan kamar conversation ne ko kuma wannan kenan ana nufi in ana zaman lafiya da arna da sauransu kenan ka a sa musu kenan kyamar musulunci to ai addinin musulunci ma zalunci ne to shine ake bin ana abubuwa ana bin abubuwa haka ne kullun ka fifita musulmi akan wanda ba musulmi ba amma me kai fito zahiri abin da zai nuna baraka kuma maimakon ka shayo sai ka kore ina ba ta kun gane hikimar yawwa eh ya fi rangwame kuma ya fi kyau to a nan heku ma musulmin nasiha shi ma wannan gaskiya ne wannan ana dura wannan ba ita shubilatul qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughd man asa ilaiha haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to kai kai wannan kai da ana so yau musulmi su ma mai wannan gurin kai ka zo ka tsawwala to a haka yaushe zaka sai da ma har ma kadan kadan ka dinga samun yara da kadan kadan har ayi da gashi su a ture muna so mu saya abunka amma ka tsawala a kayan iri ɗaya ne kyan iri ɗaya ne kuma amma kai ka za'ina sai a mishi nasiha ya gyara in kuma kuna da hikima ma sai ku kawo wani in shi ya canza ma sai ku kawo wani musulmi a ba shi jari da komi wanda zai shi kuma kyautata wanda har za a samu yara na kwarai waɗanda su ma ana sa su yau suna suna bunƙasa da kaɗan kaɗan kaga he kuma me abin ba kirkiri za ku zo ku ce ku kora ku ta da ƙasar mu ba ku yi kaza ba amma an babu bayan da aka iya sai ko ɗaga wannan ɓangaren kasuwanci ne fi sabila an yi an yaƙi canzawa to ba da ka iya sai ka sai wajen arna kenan kaga anan shine musulmin shine yi abin da ba daidai ba kenan wa alaikum salam wannan kuma in anan akwai hukuma ta musulunci to kuma ana iya kai karin shi nan kuma hukuma sai ta yi mu'amala kai ko a cire shi daga gurin kasuwancin ma a kawo wani ko canza mishi ko kuma a yi hukunci a kansa tun da ni kamar yana raunana musulunci ne tun da ka zo ka san ita ragi ko da na kaɗan ne ko na biye ne sai ga yana da amfani aha wa alaikum salam misali kamar dila ne cikin al'amura na haka mutanen da suke zuwa kasuwa wani su muna bashi da su wannan haka muna ce da kayya in kudi da kudi yana kawo da kudi da yake so in bashi shi ma a ƙari abu sama da jarin shi kenan tun da yana wa mutane shi kuma ni na san kawai taimaka mai ne amma kudin shi sakamata kasuwa ko bito
a'a shi da zaka agaza kuma an kafirai su mamaye musulmi ba zaka agaza ba yo in ka agaza mishi kuma ai musulmai shi kukurin su ake ai musulmai su mamaye gurin to kuma in kana agaza musu su kuma suna sama kenan kullum za ku zama ƙasa sai ku zama kaskantattu eh yawwa karamin musulunci ne ba kuma wannan duke da suke samu ba yanda kuke taimakawa addinin Allah su ma haka suke zuwa suna taimaka ma nasu addinin yana kaga sai a danne addinin Allah da shi shine wannan ta bangaren to shine in ba yaki ake da su ba ba fada ake da su ba to ta hikima ake zama kuke kuma ku tsara ya zama mami as a hikimance ya zama shige su ya to wani ya iya kasuwancin nan to kuma ya za a hada mishi jari to na kware ne a zamna a gargade shi a tara mishi jari to ya ce to kima shiga wannan kasuwar can kuma sai a dinga turo yara yana ɗaukan yara yana koya musu yana koya musu abu yana bunƙasa ana cewa to kai ma ta yi buɗe can tun ana buɗe can kuma ko kuma musulmi duk an haɗin an zo gurin shi ake zuwa a saya kaga su da kansu ya ce kai ni ma dai barin koma musuluncin ba yau kaga ya koma musulunci sai ga ana to ko kuma a'a in ya gabata nikin ta su tattara su tafi ƙasar su kaga to kun zo kun wannan kuma mai gurin amma ku bar su mame komi kasuwanci komi a hannunsu to kaskanci ne nan ina fata an fahimta to nan kuma idan musulmi suka yi haka dukkan su gabaki da tun daga sama har ƙasa sun yi laifi a gun Allah subhanahu wataala sai abin da kawai ya fi karfin ku ne a ko ba ku da kuɗin ne dole to in ba ku da kuɗin to sai ku sa ƴaƴan ku su zamana a ƙarƙashin su su dinga aikin suna samu kaɗan kaɗan suna koya ina fata fahimta shi ma mi don wata ran a hudda su a ruwan sanyi a kyaunin su wa alaikun salam yadda za su miji
ka yi daidai eh ba yanda za a babu aure tsakanin musulmi da kafiri ko yar uwarka ce uwa ɗaya uba ɗaya ta huddo miji kafiri saboda haka ka kuskar ɗaura mata aure kun ka kulla kuma wannan tsakaninka da mahalicinka domin shi auren da akwai shi da babu wajo ko ne ba aure ba ne ba sunan shi wajo ko zaman to ka gani wannan daidai kai ne a bai halatta ne shi ma kanshi uban in ji akan addini yake musulunci shi ma bai dace ya mata sai a kyale ta tunda ta bargace to ta tafi can da sha'aninta wannan kuskure ne da yawa muke bisa billahi cewa zama mu'amala tsakaninmu da su da sauransu shine muke faɗa akwai mu'amalolin da suka dace da basu dace ba wannan bangaren aƙida ne direct kafirci ne nan duk wanda ya aura ma kirista ko ba yahudi ko ba majuse diyarsa to ya sani ba aure bane ba ko an kulla a zuwa zamna ko limamin garin kodo ko ya kulla ba aure bane ba a gun Allah subhanahu wataala zaman dadaro ne suke zaman wajo ko ne wa alaikum salam mm shi zan mu je insha Allah kun ji tambaya ta shigo tana amsa tana nan gaba shi ma insha Allah wa yajuzu lil muslim isti'jaru zimmi wal musta'mal fi amalin laysa fihi isti'la ala al muslimina to ga ƙara amsa suka wanda kai a baya kafin kuma a je waccan wajibi ya halatta wa yajuzu ya halatta lil muslim ga musulmi isti'jaru zimmi ya ɗauki kafiri na alƙawali wal musta'amin da kafiran da ake zaman lafiya da su kana iya ɗaukan su aiki isti'isha ka sanya su aiki a kamfanin ka na kanka personal ko ta mu'amalarka ko wani aikinka kaga sun iya kuma suna da amana babu kuma musulmin da zai iya wannan guri ina fata an fahimta sai su bisa tilasti to sai ka sa su amma matuƙar akwai musulmi adili kuma ya iya aikin shi ma ga arne ne shi ma mai amana ya iya aikin to a nan jiba wani ɓangaren nan abin da tilas ne ka ɗauki musulmin in ka ɗauki wanda ba musulmi ba to ka jira wani tsakaninka da ubangiji ne kaga wata abin kana nan petit affair ce ta hasibu na wahayinan wa hu inda Allahil azim amma ga shi arne ne ya iya ga musulman suna yi amma ba su kai shi ba barin gurin wannan kuma zai iya sanya kamfanin ko ma'aikatar ko kasuwancin ya ƙasa to ba laifi sai ka ɗauki arna to to ko kuma ku sa ido ku yi ta koya ka kaya yara a ƙarƙashin suna ta koya ku sa ido ka ka leburori duk su ta gani abin da ake duk su gani to kuma wajibi ne kuma shi ladabi ka dinga musu faɗa har ma ka zana su sai ki mishi biyayya domin mi dan ya gani an matsa ka gani sai ya saka musu duk ya dinga koya musu har su kware ina ba ta fahimta to in akwai babu musulmi masu wannan abin to ya halatta ka ɗauki kafiri ka sanya shi fi amalin laysa fihi isti'la alal muslimina amma da sharadin aikin baya nuna kaskanci ga musulmi baya nuna shi wannan kafirin ya ɗaukaka akan musulmi kuna fahimta akwai aikin da in shi kuma yana nuna ɗaukaka ce shi ƙarnan nan in aka ba shi wannan post ɗin ya ɗaukaka akan musulmai to ko ba ku da naku to wajibi ne ku je ku nemo duk inda musulmi yake ko ba na ƙasar ku ba a ɗauko namo musulmi a ɗora a gurin mana post strategy ko three important wadda in aka ba da ita to matsala ce ga musulunci to ba a bashi ko ya iya kun gani shine sharadi laysa fi isti'la ala almuslimi in je tare important ce wannan pass din to ba a bashi ita ya za ku yi in ma naku anan musulman ba su iya to ku je ku samo musulmi na kware wanda ya iya kwarare sai a kashi a dora shi a gurin kuma sai a sa mishi yara wanda zai a ce da sharadi ma ana iya ma sharadi da shi akan koya ma yara ku ka ayyanku wanda za su koya musu wanda a mutu da su don su koyi wannan gurin su kware a kai kuma wajibi ne su kuma yaran na a ja musu kunne da kyau ina fata an fahimta kun ji nan kenan kamar yana iya ɗaukar kamar yanzu wani shugabanci da za a ɗora shi da zai rinka ɗora dokar da aka ce kawai shi nan ka fahimta kawai kina duk gurin post wadda take ta mai mahimmanci shi zai ikukife in komi shi zai buga shi zai ɗora shi zai kaza to ba ba shi kowa iya sai a nemo musulmi in kuma ba haka ba sai karya ku ba ku sani ba ko kuma da kaɗan-kaɗan ya shigo muku da arna shi ma yadda kuma kuke ta ƙoƙarin ku ɗaukaka to shi ma haka shi ma sai zo kafa nashi ina ba ta fahimta to ita wannan kwata-kwata musulunci hana wa yastahabu lahu ihsani ila almuhtaji minhu amma kuma ba laifi musahabi ne ana so a kyautata mishi arni mai mabukaci daga cikin su yana da wata bukata a taimaka mishi agaji an ga ya shiga wani hali a taimaka masa ba dan an taimaka ma arni Allah misali arni ne ya shiga cikin wani ba mamaki da yana da sana'a yan sana'a ta kare yanzu ya tagayyara shi da iyalansa saboda haka sai a taimaka mashi da abin da zai ci da sauransu kai har ma ma da jari ana iya bashi in an amintu da shi ba maki ma wani abin da aka yi mashi ma sai sanadiyar wannan kenan taimakon su ba laifi ba ne ba wasilati qaribihi minhu ga amsa kuma shabke ma ta zo ba laifi a sadar zumunci tsakanin kirista da musulmi kana da ɗan uwa kirista ko ‘yar uwa kirista da sauransu ɓangaren abin da ya shafi zumunci mu'amala yau da kullun da sauransu ba laifi ba ne ba musulunci bai hana ba amma point strategy yanzu kamar da ya faɗa shi kuma wani ɓangare to shi kuma ba wannan kenan komai sai mun fahimci a hankali amma mu'amala ta yau da kullun tsakanin ‘ya'yanku da yaranku da sauransu wani abu ya same su na farin ciki ko na murna ko na waye da sauransu duk ana iya jajanta musu sai dai shi an zo wajen gaisuwa ta so ba a ce Allah shi kansa Allah gafarta masa Allah rahamce shi a'a da yawa muna kuskuren na sai kaji har ma addu'a wa amma kafiri a'a annan kafiri addu'a a'a sai saboda haka sai a ce to a'a ba zaman makoki ko a musulunci ai ba a wannan ko a musulunci bid'a ne haramun ne a sai ku bari sai sun gama kayansu ba akwai kuskure mutane suna zuwa ceuci ko wajen makabartarsu da wannan haramun ne amma mi ba laifi kana iya masa ta'aziyya ashe wane ya mutu eh to sannu fa sannun ku fa shikenan yau haka nan mutuwa take amma ba kalmomi irin musulun Allah ji kansa Allah gafarta masa Allah in kai haka ya kuskure gana iya ce Allah ƙara nauyin ƙasa ma amma dai yawa ba laifi ka je ka mishi taziya amma taziya ba kalmomin da muke faɗa ba ne shi ma duk kuskure ne saboda haka kuma ko da abu naka ne ba ka zubin su ka je makabartarsu ko ka je cocinsu ka zamna wai an mushi mutuwa da wanda a duk bar sai sun gama kayansu sai ka je ka mushi gaisuwa ba laifi ba ne ba wannan wa alaikun salam irin da suke in akwai inda in macaccen ya Mm.
mutu rata za su bude sun kawo hukun bunne shi akwai tsaye tsayen su da suke macaccen yana tashi yana tafiya haka Mm.
yanzu irin wani ababen da suke wannan mu ya saba al'adun mu zuwa gani dan ka gani dan mu gani ni na ina zuwa da na taba zuwa yana zama laifi
To, abin da ake kwata dan in gani ne to in ka gani ta ɗaya kuma shi kenan ka kaɗa kuma kai zama
ma'ana yanzu kaga a nan shi ya ko hujjarsa don gobe in zai ba da labari ce eh, ya gani kun fahimta to ana iya mushi uzuri ta wannan bangaren kenan amma kuma sake koma ta wannan to kuma yana nuna karshe kai mataran za a ji a- to, yawwa ka na ɗaya ka ƙarfafa musu gwiwa ka ƙarfafa musu ka ƙara musu taron to wannan bisa da lurura ad-daruratu tubihul mahzurat dan abu guda akwai lalurar kake a a ba mamaki sai ai dan abin kake a a ba mamaki ga ya abin yake wannan ba laifi bane ba amma ya kasance al'ada kawai ka saba kai ma a zai da sauransu wannan
ko su ɗauko nasu wanda bai ajiye wa komi babu kayan shan giya babu yin akwati su zo su ajiye su za a saboda kuma a yi gaba da shi
matacce batacce
saboda bai da eh Subhanallah.
ko shi ba ya ga da shi ka kare to yan kun kana da takaiya to gaban ku a wata ta wani shi to wani na shi to wani na to shi ka yi ka La ilaha illallah.
wahala da
wannan shi ne bala subhanallah tun daga duniya
za ka mun mamaki kana da na sai ana wani za ka shi kuma ga ana to kaga irin wannan abubuwa shi kuma uzurin larura mun ce gari to da ad-darurat tuzilu mazurat wala ina noce wani lokaci nan noce na buru to wani fadin ne shi kenan na buru can ne fadin na ana dama akwai abu kamar da yawa da suke hadarta masu kafin na sani da dade ya sai su hadarci gawo yakin da irin shan gizo duka abin da ake cikin wani eh kuma ana wani ya ce gashi nan ya taho gashi nan kawai sai na tashi daga wurin wata na ke sai ranar da ke bi karabar tuwafis komi da shafo bada tuli gashi nan a tsaka mace can gane nan sai ranar da za ka zo ka yi shi ba haka ne dama a dama duk wannan bangaren wayannan shayadi ne la yuhuna ne. eh eh an haka ne ta wa yajuzu birruhum bil hadiyati wa nawiha inda wujudi maslahati shar'iyya haka kuma ya halatta ga musulmai suna iya ba su kyauta wa nahawiya da makamantansa inda wujudu maslahati shari'a amma da sharadin idan an samu wata maslaha ta shari'a wanda ya halatta akwai maslaha cikin nan kaga inda arnana yake cikin mu karshe ma ba maki aka agaza masa ko aka taimaka masa ko aka mishi abin da bai tsammani baya da lafiya aka zo aka yi tsaye aka mishi magani sai ga kuma abin wannan natija ta haifi wani abu mai amfani aka diba dai maslaha dai sosai shugabanni ko wakilai shi yasa ya ake son kullum akwai kwamiti na unguwa na litija da sauransu tutu wannan ana tare da shi shekarar shiru kaza ne ba a taɓa gan shi ba bai yi abin da ya dace ba na cin mutunci ko na zubar da mutunci da sauransu ba yanzu ya shiga wani hali kaza a agaza musu irin da ake agaza ma wa- yanwa aka yi masa to ba laifi bane ya halatta ka amma kawai haka nan mutum ya fifita arna ya dinga ɗora arna yana ba shi kwangila yana kaza yana ta ai arna ya yi kaza to wannan ka shira kai kuma amsar zaka ba Allah amma nan aka diba wannan maslaha dai da sauransu ba laifi wa yastahabbu ikramu ahaduhum idza nazala dayfan alal muslimi haka kuma ana so idan kafiri ya zo maka bakunta shine ya zama ya zama ba ya zo bako bakunta wa- gidan musulmi to saboda haka kaka ce a kafiri ne a aka kirmama shi da ake kirmama wannan bako yana musulce a mishi abin da ya dace wa yajuzu lil muslim akl al arid ma'ahum haka kuma waji ya halatta ga musulmi akl al arid ma'ahum ma'ana mu'amala ko duk wani abu da yake na mu'amala na zamantakewa yau da kullun ko kuma na kyautatawa to duk ba laifi mutum zai iya amfani da su zai a- za a iya yi mishi wa ta'amulu ma'ahu fil umuri dunyawiyya al mubaha kai za a iya mu'amala da su akan al'amari na duniya wanda yake na halal mana business kasuwanci sana'a ne aikace aikace ne duk abin da ya dace ko ya koya muku ko ku koya mishi duk inda har ko ga babu cutarwa akan haka to kuna iya koya mishi a'a kuna iya ɗauko arnan ma shi kuma ya iya sana'an ne ko ku zo ku zauna da shi ku girmama shi ku karrama shi don ku kawo shi ayan ku ya koya muku sana'an nan ya koya musu sana'an nan ma'ana don ku zare shi a hankali har sai sun kware ba wai kuma za a dan yan kware ba kuma a kore shi a ci mishi mutunci a'a ya zamna tare a haka kuma zai amfani su yau da kullun shawara karshe duk inda kaga malamin ka mai gidanka yana da wani abu ba ma ki sai ka je ka kulla a kare filis bai kare kaga ta turke maka dole sai an kawo tsohon malamin nan sai wannan kenan ba mamaki ana nan wata rana haka na yara sun amfani da shi to ba zancancin mutunci kenan duk ya halatta waɗannan abuwa wa an ya amala indahum haka kuma ya halatta musulmi zai iya aiki a wajen arna don ya samu a- abun na ina da kare mutuncin shi na samun abin da zai kula da gidansa wa an yusharikahum ko kuma su yi musharaka kuna iya musharaka da su bangaren aiki ni karfi kai dubara ya iya kai ku da kuɗi a ko ku da kuɗi shi da wannan duk ba mamaki za a yi mana ana iya kuna iya entreprise ko kamfani duk ba haram ba ne ba amma idan an ga cancantar haka kun fahimta kenan in akwai wani abu da ake bukata dole a nashi amma matukar haka in akwai musulmi waɗanda suke da waɗannan to yin haram ne kuma kenan in duk waɗannan yana nuna inda bukatar haka amma kenan ga wani musulmi can yana da kuɗin ko musulmi shi kuma wannan shine mai hikima kenan sai a ji a nemo wancan mai kuɗi ya yi finance ina fata an fahimta kama ya juzu an ya tajawwaza bil kafirati kitabiyya afifa haka kuma ya halatta musulmi zai iya auren kafira amma wata kafirar kitabiyya sai ahlul kitabi to nan kuma kaga anan shi kuma kafirai birak ne aka yarda ka aura mu rike wannan kirista da bayhudiya su ma da sharaɗin afifa sai kamammiya ba ballagaza ba ban kaura ba ka san daga cikinsu a waɗanda sun nutsa kan addinin nasu ko a cikin addinin suna da mutunci suna da daraja suna da amana yahudiya ko kirista su ne ahalil kitabi kamammiya namiji musulmi ba laifi zai iya aure in bukatar haka ta kama amma gaskiya rashin yin shi ya fi amfani nan an halatta ne ba an ce dole ba kai don da yawa an jarraba waɗannan abuwa illolin da suke biyo baya wallahi gara waɗannan don akwai musulman da ya haka irin waɗanda suka yi haka in nan a saboda musulunci ya ce eh ayi ayi ayi ƙarshe ya auri wata inyamura da sauransu ƙarshe da ya mutu gidan da masallacin masallacin masu yada shi suka yi wallahi barin su ta tattara ayanta ta mera su karanci kuma ta tafiye ta kuma a kasar mu yau a a da yawa mu shuwa ga wannan kasashen laraba na aidiya duk ta wannan bangaren suka shige su ta gani asalin na ka ɗauki tarihin wannan wannan leruwa asad asalin aikakansu ne ya hana pop ya shigo kasarsu su kuma suka yi ɗau alwashin su kuma sai sun yi musu sai an yi ya wannan syria asalin kakansu shi ne hana ya ce matukar yana raye pop bai isa shi kasar shi ba kuma haka kai amma su ma da suka kulla makircin to amma kuma mi suka bar 'ya'yan suna zuwa suna karatu a gunsu a kun ga illar shi ne ɗan wannan asad ɗin shi a can gurinsu ya karatu da ya je karatu kuma a can in sai suka makala mishi da wata yarinya kyakkyawa kuma kamammiya gida na kirki ya fiyar shi na kirki suka mishi kuma gida na kirki ƙarshe mai aka buga aka buga da wannan hujja ta ce musulunci ya halatta ka ya auri wannan aka yi auren ƙarshe kuma sai aka haifi wannan na baya bashar shi ma kuma haka a wurin ya yi karatu shi ma kuma yanzu uwarshi kirista ce sai ta tashi ta kuma sai ta ɗauko mishi ta je ta ɗauko mishi ‘yar uwar ɗan uwanta kirista kyakkyawa zaɓaɓɓiya ta kuma ta ce kasan tsakanin uwa da ɗa ta aura masa yanzu sai ya kasance wancan uban ya mutu shi yanzu ya hau uwa kirista mata kirista yanzu aka tashi ke da ka gani mi ga mata kirista ga uwa kirista da suka tashi su jacin buɗansu me suke da su suna son bukatar su kawai pop ya zo ƙasarsu a cikin ruwan sanyi kuma ya zo kaga fiyaji to to saboda haka wadan an ce mutane da yawa mutum ya tashi son su sai sai ce a ai musulunci ya hana eh musulunci ya- bai hana ba amma da ai adiba kuma a ga miye akwai hadari hadarin ma yana da yawa shi adalci ne na musulunci bai waɗannan to amma su ma kafiran ko bi ne ahalil kitabi amma in ba majusi ya ce ko arne ne ko mu- dan bori ne ko waye duk babu aure wannan kwata-kwata ko buda bai halatta musulmi ya aura ba wa yajuzu lil muslimina an yasta'inu bil kuffari haka kuma ba laifi idan da hali bukata ta kama musulmi zai iya neman taimakon kafiri izaddarru ila zalika idan suka nemi aka bukaci haka wa aminu min makarhim suka amintu da makircin su wa dararihim da cutar wasu wa yajuzu lil muslim haka kuma ya halatta ga musulmi al ilaji inda inda al kuffar ghairu harbina zai iya zuwa neman magani zuwa wajen kafirai waɗanda ba a yaƙi tsakaninku su da musulmai iza wusika bihim idan akwai amintuwa idan ba amintuwa shi ma babu wa dafa zakati ila mu'allifin mu'allifin minhum haka kuma ba laifi za a iya ɗaukan zakka a ba kafiri amma wanda ake lallashin zuciyarsu shine al-mu'allif wal mu'allifatul qulubihim can Allah ne ya faɗa ma wanda ake lallashin zuciyarsa ana tsammanin za su shiga musulunci ba kama ya juzu lahu an ya kabbalar hadiyyati min alkafir kamar yadda ya halatta musulmi yana iya karɓar kyautar kafiri iza lam yakun fi qabuliha muwalatu lahum idan a cikin karɓar babu nuna kamna da soyayya da biyayya ga wannan kafiri ko kuma kaskanci ga musulunci ina ba ta fahimta to waɗannan su ne ma'amaloli da ya dace musulmi zai iya yi da wanda ba musulmi ba wallahu alam Allah kuma shine mafi sani wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wannan babi na ya kare kenan insha Allah yanzu kenan alaikum salam a ba irin da neman taimako ba eh sai ya zo wurin ka ya ce ma da cikin halin guda ko cikin wahalhalu ya ce mota ko na
eh ana ba shi shine muna ma'ana ba wani bangaren abin da ya shafi addininsu ba bangaren rayuwa ba abincin shi ya kare ko guzurinsa ko abin hawansa duk wanda za a iya kama masa duk wanda ba laifi insha Allah da fata abokan ta daidai Allah tara mu cikin ladan abin da muka kuskure Allah ya fi mana bukatotin na alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kushe mata وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيه؟